إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan rana ta litinin uku ga watan safar wata na biyu a kalandar musulunci hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ashirin da daya ga watan tara miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara na da dubu biyu da ashirin a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka wanda aka sani da alfiyyatu tauhid ko kuma addurratul mudiyya fi tauhidi rabbil bariya wallafar babban malamin nan الشيخ العلامة محمد ابن آدم ابن علي ابن آدم الإثيوبي حفظه الله تعالى kuma wannan darasi shine darasi na goma sha biyu a cikin wannan littafin mai albarka to kamar yadda karatuttuka suka gudana littafi ne wanda an rubuta shi sukutum domin bayanin tauhidi ko imani ko kuma aƙida kwal islam musulunci kamar yadda muka faɗa a darussan baya cewa duka abu ɗaya ne ko ka ce al'islam ko ka ce al-tauhidu ko ka ce al'aƙida ko kuma ka kira shi a sunna duk abu ɗaya ne saboda sunaye ne limusamma wahid asma'un ne limusamma wahid sunaye ne amma kuma abu guda kawai ake nufi da shi shine abin da ya inganta na aƙidar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma ibadarsa da kuma almajiransa da waɗanda suka bi musu da kyautatawa to wancan sati mun tsaya a ƙarshen alfasulul awwal da ya muna bayani akan hakikanin ma'anar tauhidi da kuma rukunninsa ya muna bayani akan menene tauhidi menene aqida menene musulunci menene sunna to wannan tauhidin da ya kawo duka ya kunshi wayannan abubuwa sannan ya zo ya muna bayani akan kashe-kashen tauhidi ko kashe-kashen imani ya kaka samu na shi akwai imani ya kasu kashi biyu akwai al'imanu zahir akwai al'imanu batin wanda su ma kowannensu ya kasu kashi biyu akwai al'imanu al-zahir al'amali akwai al'imanu al-zahir al-ƙauli akwai al'imanu al-batin al'amali akwai al'imanu al-batin al-ƙauli a kaso hudu ne to kuma ya gaya mana cewa ba ɗayan bai inganta kowanne sai da waninsa eh saboda haka ko kana da imani na baɗini to dole a same ka kuma kana da imani na zahiri in kana da imani na zahiri dole a samu kana da imani na baɗini samuwar ɗayan bai wadatarwa akan ɗayan ba zai wadatar ba ba za ka ce ai kai kawai ka yi imani da Allah ba zahiran da itiqadan batinan da itiqadan amma kuma a zahiri ba za ka yi komai ba ba za ka furta da harshenka ba kuma gaban jikinka ba za su aikata ba to wannan ya nuni akan cewa kenan imanin naka da ka ɓoye yana da matsala bai zaune ba to yau za mu tashi a farkon alfasul fayl fasli na biyu hawaye dai a cikin imani fi bayani al'alaƙati bainal imani wal islam shi kuma zai mana bayani akan menene dangantaka menene alaka tsakanin al'iman da al'islam za ka ga lafuzza biyu ne wani lokaci in kana karanta alƙur'ani a ambaci al'iman wani lokaci a ambaci al'islam wani lokaci a kawo su duka haka hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama su ma in kana karanta su za ka yi ta ganin ire-ire wa'in abubuwa kamar yadda bayanai za su biyo baya insha Allah to suna da dangantaka ko ba su da in suna da menene dangantaka su to shine za mu karanta a cikin wannan a farkon baiti na ɗari biyu da bakwai bala ya ce huma ladal itlaƙi qad taradafa wa inda liktirani qad takhalafa huma su su biyun nan da aka ambata da al-iman da al-islam lazal itlaqi duk sanda kaga an ambace su wuri daya a ambaci musulunci sannan kuma aka ambaci al-iman a siyaki daya to qad taradafa to ma'anarsu ta zama daya a wannan wuri ma'ana al-islam shine ma'ana al-iman a wannan wurin ma'ana al-iman shine ma'ana al-islam idan an kawo su su biyu ya zan kowane an ambace shi na biyu kuma wa inda likitirani kadi ta khalafa to ma aka sake nan kuma da zal itilaki kadi taradafa idan aka ambaci ɗaya daga cikinsu ba ambaci ɗaya ba to sun yi taradafi sai zan wanda aka ambata ya kunshi ma'anar wanda ba ambata ba shi ne dama a taraduf a taraduf shi ne ka kawo kalmomi guda biyu amma kuma dukansu ya zan ma'anarsu ɗaya sai a ce tattara da ma'anar wannan da wannan duka abu ɗaya ne kamar yadda suke ba da misalai da kalmomi daban-daban wasu ce maka irin su alkarhu ko alkurhu sai kai sun ce ma mutaradifai ne bi ma'ana da abu ɗaya ne ko ka ce alkarhu ko ka ce alkurhu sai su ce ai duk abu guda ne babu babu wani bambanci to haka shi ba lafazin al'iman da al'islam sai su ce maka ai mutaradifai ne me yasa saboda duka ma'ana ɗaya ake abin nan to amma wannan ba ko yaushe ba shi yasa ya ce maka ladal itlaqi inda aka saki ɗaya aka ambaci ɗayan ba ambaci ɗayan ba wadda haka duk inda ka ga an ambaci kalmar ya ayyuhal lazina amanu eh ati'u Allah wa ati'u rasula kaga imani da aka ambata to musulunci ma ya shiga karka ce to ai kenan banda musulmai a su ba su me sun shiga haka inda ka ji an ambaci kawai al'islam wa man yabtagi ghairar al'islam dinan? to shi ma al'islam a nan ya kunshi ma'ana imani to karkace ai ba a ce wa man yabtagi ghairar imani ba dina eh? ya ce saboda haka kenan shi addini a musulunci kaɗai yau waje ba kenan a bauta ma Allah da shi amma imani ba dole ba ne tunda aya ba ta ambace shi ba a da aka ce wa mai yabtaki gairar islami dinan falan ya kubala min to ana nufin da al'iman da al'islam da sun shiga haka ya iya wallazi na amanu taqullaha sai ce mi haqqa tuqatihi shi ma wannan ala tamutunna illa wa antum muslimun to wannan kenan shine ma'ana ta biyu da za a kawo wa inda likitara ne kadi ta khalafa to in kuma aka hada su biyu an ka gwamaya su a ambaci al'imani kuma ambaci al'islam kamar ya ayyuwa lazina amalu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa muslim kaga ambaci al'imani a farko sannan karshe ambaci ne to al'iman na farko ma'anar sa daban musulunci na karshe shi ma ma'anar sa daban shine takhalafa hmm takhalafa kina ya ayyuha allazina amanu ana magana akan wayanda suka ce sun yi imani i'tiqadan ta fuskar kuduri a cikin zukatansu an gani fala tamutunna illa wa antum muslimun shi kuma shine kar ku kuskura ku mutu ba zan ku kuna aikata ayyukan musulunci na zahiri ba abinda idanu ke iya gani to kaga nan ko ne ma'anar sarar kamar can da yace qalatul a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulul iman fi qulubikum shi ma na an samu at-takhaluf sun zo suka ce amanna mun yi imani har a zukatanmu Allah ya ce a qul lam tu'minu eh ba ku yi imani a zukatanku ba sai dai ku ce asalamna mun miƙa waya mun yi musulunci na zahiri ai walan ma yadkhulul imanu fi qulubikum ai har yanzu imani bai riga ya shiga ya kawo a zukatan ku ba to kaga nan aya ta bambance kira imani cikin zuciya yake shi kuma al-islam na zahiri ne a bayyane a bayyane yake haka ya tabbata a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da isnadi tabbatacce a hadisa abu huraira cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka ruwaito yana yi a cikin salatul janaza yana cikin sunani ibn majah da musnad al-imam ahmad to daga ciki yana cewa allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان kaga sai annabi ya rabe Allah duk wanda zaka raya daga cikin mu to ka raya shi akan musulunci shine ne a ganshi yana musulunci yana sallah yana zakka yana aikin haji a fili in kuma ya zo mutuwa to Allah ka karbe shi akan imani eh daga wannan malamai suka ce ashe abin da yake da mahimmanci a bayyane a wurin al'umma shine musulunci shi yasa za mu ga munafukai ana yi musu mu'amala ta ne ta musulmi su da haka ko da ka zama mumini in musulmi ba su ga kana sallah ba za su ɗauke ka ne to shi yasa annabi ya ambaci musulunci shi kuma wajen mutuwa abin da ake bukata imani imani ake bukata domin kana iya mutuwa musulmi kuma ka mutu babu imani gaba abin da ya faru da abdullahi dan uku ai ko da ya mutu musulmi ne a zahiri shi yasa ba a yaƙe shi ba har ma annabi ya zo ya mai sallah saboda mi ana gudanar da hukunce-hukunce a zahiri to shi yasa annabi ya bambanta ita rayuwa ana son ka rayu kan musulunci amma in ka zo mutuwa to ana son ka mutu akan akan imani to kun ga shine abin da yake faɗa huma ladal itlaqi qad taradafa wa inda liqtirani qad takhalafa duk sanda aka ambaci lafazin musulunci kadai to imani ma ya shiga duk sanda aka ambaci lafazin imani kadai to musulunci ma ya shiga in kuma aka kawo su su biyu to an samu a takhalu na farkon ma'anar sadaka na biyun ma ma'anar sadaka fa yutlaqu al-islam lil qawl al-amal wa yutlaqu al-iman lil ladhi nazal yace fa yutlaqu al-islam ana sakin kalman musulunci lafazin musulunci ana itlaqin dinsa lil qawli ga abinda aka furta ta hanyar halish al'amal haka ana itilaƙin lafazin musulunci ga aiki na gabbai kina islam eh yana da alaƙa da min halishi da kuma gabban jiki eh to duk sanda galibi aka hada su to wannan ake dauka wa yutlaqul iman ana itlaqin lafazin imani lil ladina zal ga abin nan da ya sauka fi qalbihi min batinil a'mali mimma yura mu'taqadan fil bali ga abin da ya sauka fi qalbihi a cikin zuciyarsa min batinil a'mali daga cikin ayyuka sashin ayyuka waɗanda suke a ɓoye bawa baya iya ganin su mimma yura da abin da ana ganin su ne mu'taqadan abin kudurtawa ne fil bal a cikin zuciya albal shine alqalb to duk sanda aka aka kawo su su bi haka zaka rarrabe su sai ga al-islam yana da alaka da harshe da gabbai al-iman shi kuma ma nazala fil qalbi abinda ake neman ka kai mi ka kudurta in kuma aka kawo kowanne daga cikinsu to ɗaya ya wakilci ɗayan wa innahu labudda an yajtami'a fil abdi da'iman likay yartafi'a to ka fa sani wa innahu tabbaz yadda lamari yake hudin nan zamirin sha ne labudda babu makawa an yajtami'a fil abdi da al-islam da al-iman sai sun haɗu su biyu gabawa da'iman kuma har abada ma'ana yana raye koko lokacin da zai mutu likayyar tafi'a domin haɗuwarsu to nan ne zai sa shi bawan ya ɗaukaka a ba zai ga wani mutum shi suna ne musulmi amma ba mumini ba ko ga wani sunan shi mumini ba musulmi ba dole sai sun haɗu dole sai sun haɗu samuwar imani ba musulunci aikin banza ne samuwar musulunci ba imani shi ma aikin banza ne dole sai sun haɗu falaisa ya fi an ya kuna musulma biduni imaninka aksin fa'ala falaisa ya fi bai wadatarwa an ya kuna musulman biduni imanin a ce wai gashi ya zama musulmi amma bai da imani wannan bai wadatarwa ka aksin kamar aka san haka ya zama mumini amma kuma ba musulmi ba eh gashi mumini amma ba musulunci to shi ma wannan fa'ala ma ka san wannan ba zai taɓa yiwuwa ba ba a samun hakan maratibud dini salasan qadi wafa awwalu hal islamu wasani iktafa imanuna wasalisul ihsanu wa haka za su nasijal bayanu yace maratibud dini matakai na addini salasan kadi wafa salasa hakika sun cika guda uku ne ba na hudu awwaluha matakin farko wanda shi mutum yake fara hawa sannan ya kai ga na biyu sannan ya kai ga na uku al-islam musulunci wancan da an kai bayani a baya shine ma ya ta'allaqu bil lisan wal jawarih abin da yake da alaka da halshe da kuma me gabobin jiki wasani mataki na biyu iqtafa wanda ya biyo bayan al-islam shine imanuna imanin shi yasa can da suka ce amanna sai Allah ya ce eh a gani walakin qulu aslam saboda musulunci ake fara shiga sannan imani ya biyo baya to in sun samu su biyu sannan mutum ya zama cikakken musulmi sannan mutum ya zama mai imani wasalisu na uku al-ihsan kyautatawa shine an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara kamar da yazo a hadisin sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu a cikin sahih Muslim haka ya zo a hadisin abu huraira Allah ya kara musu yadda a cikin sayyul bukhari ka bauta ma Allah ka bar kana ganin sa a ido in baka ganin Allah da ido to shi Allah yana ganin ka wa haka za fi nas ja albayanu haka bayani ya zo ai ja albayanu sai aka shafe hamza saboda wazani haka bayani ya zo fin nassi ga nassin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yana ishara kan hadisin sayyidina umar ibn al-khattab wanda ke cikin al-arba'un an-nawawiyya wannan shi ne alaƙan musulunci da imani kuma mun ji matakan al-islam ko matakan addini eh maratib ad-din wal islam uku ne in ka haye na farko sai na biyu sannan na uku to da ka kai na uku shikenan duk abin da ake bukata ya riga ya kammala to sai al-faslu thalith fasli na uku في بيان مراتب الإيمان إيه في بيان مراتب الإيمان با مراتب الدين با إيه وانت مراتب الدين من كي إيه دون أنت الدين تودك قومي يا شغا الإسلام يا شغا الإيمان ما يا شغا تنظر من مراتب الإيمان eh za mu ji shi kuma malamai shi ma sun kakkasa shi kusan mataki uku imani tauhidi aqida kowa gurgurdon da ajin da yake eh gurgurdon yadda kake aiki da sakon Allah subhanahu wataala da ya turo ta hanya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da takawarka da nisanta har gurgurdon imaninka kuma gurgurdon matsayin da zaka samu ranar tashin kiyama ثم تل الإيمان قل مراتب تفاوتت حسب ما هو, هو الغالب tafawatat hasba ma hul galib a yace sun mata mun sha faɗa summa ne ake mata ziyadar ta eh ta adafi din nan sa'annan banda abin da ya gabata lil imani ya tabbata ga imani kul ka faɗa maratibu yana da matakai mataki mataki mataki kamar yadda addini yake da mataki mataki mataki shi ma al imani yana da wannan mana ƙul maratibu ka faɗa cewa matakan lil imani imani tafawatat wato sun bambanta ba mataki ɗaya ba ne hasaba mahul galibu gwargwadon abin da yake mafi rinjaye hul galibu ce huwal galibu baitin zai lalace tafawatat hasaba mahul galibu gwargwadon abin da ya rinjaya ashe su maratakin suna da alaka ne da menene ya fi rinjaye gabawa ulamara ta bihi ma yamna'u min khuludihi fin nari in biha fitin ulamara ta bihi ma'ana mataki na farko daga cikin matakin imani shine imanin da yake ma yamna'u min khuludihi fin nari imanin da mai shi ya hana masa ya dawwama a wuta amma bai hana mai shiga wuta ba abin da ya hana masa a ce ya zauna har abada dindindin khalidan mukhalladan to wannan shine mataki na farko mai shi yana da shi za a sa shi wuta saboda imanin shi bai kai matakin da kai tsaye a aljanna da shi ba sannan za a fitar da shi daga ƙarshe daga wuta saboda mi sabonsa zunubinsa bai kai matakin cewa ya dawwama a cikin wannan wutar har abada ba in bai hafutu mala ya ce in har an jarabe shi an fitine shi biha da ita wutar to ka dai sani ba zai dawwama ba zai zamo cikin waɗanda za a fitar in ma ta hanyar shafa'a wadda annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ko mutanen kirki ko wadda Allah da kansa zai eh cewa duk wanda yake cikin zuciyarsa akwai gwagwaron azzarra na imani to ba zai dawo ba wuta ba wannan annabi ya tabbatar da wannan to me sunan samalan to shine zai gaya mana bi asli imanin wa mutlaqihi au بمجمل الإيمان وصفه رعو بأصل إيمان ومطلقه أو ثم لما يسنسى ما يسنى ذاك كما كان قريش ورأوا وصفه malamai sun ga abin da ya cancanta a siffanta wannan imani da shi bi asli imani shi malamai ke kira asulin imani duk sanda ka ji an cewa ne yana da asulin iman shi kadai agari to yana da imani matakin farko amma wannan imani ba zai hana mai shiga jahannama ba sai dai in ya shiga jahannama kuma ba zai dawwama har abada ba suna na farko ke wa mutlaqihi haka kuma malamai sun ga cewa ana kiransa da mutlaqul imani mutlaqul imani bil idafa eh zaka yi idafan mutlaqu ga al iman shi ma ana kiran shi wato imani mai na ƙasu ba imani ne kammalalle ba au mujmalil iman wasu kuma malamai suka ce a kira shi da al'imanul mujmal dunkulallen imani imani ne ba mufassal to wannan shine sunayensa aslul iman mutlaqul iman al-imanul mujmal duk sanda ka ji malaman tauhidi suna ambata wannan shine imanin da zai yi tarifinsa imanin da mai shi ba zai dawwama a wuta ba amma dole sai ya shiga wuta eh sai ya shige ta gwargwadon abin da Allah ya yanka masa na zaman da zai da ƙarshe a fitar da shi a mai wanka a mai da shi aljanna eh to kaji sunansa shi wanga imanin dole duk musulmi yana da shi duk wanda an ka kore ma asulul iman to ya fita daga musulunci dole saboda haka kafirai shi suka rasa mushrikai shi suka rasa asulul iman mutlaqul iman al imanul mujmal wa huwa iltizamu ta'atil ma'budi mumtathilan li amrihi al mahmudi to wannan ta'rifin sani ina ma'anarsa malan ya ce wahawa kakka ce wa huwa wahawal tizamu e mustaf'ilun wahawal tizamu shine lizintar qa'atil ma'budi biyayya ga Allah madaukakin sarki a yan bauta shi yake kira da aslul iman mutum koyaushe a ganshi ya kankame ma da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala abu na farko ke mumtasilan li'amrihil mahmudi kuma yana mai aiki da abin da Allah ya umarce shi umarni wanda yake al-mahmud abin yabo sai waɗanda sharuɗa sun samu kamin mutum ya zan yana da asulul iman mutlaqul iman al-imanul mujmal shine luzumu iltizamu ta'a da Allah subhanahu wa ta'ala wamtisalu awamirillahi azza wa jalla idan har mutum Allah ya ce yi kaza ko na wajabta ma kaza ya ce bai yi to wannan bai da asulul imani bai da ko kuma ya ce zai yi amma sai ya ƙi wani je kai sallah to zai yi sai ya ƙi to wannan bai da asulul bai da asulul imani eh dole ne duk abin da Allah ya wajabta masa to a saba abubuwa guda biyu ya aikata sannan kashi girman kai sharaɗi na uku muhakkiman shar'ahu fi tahalili muhakkima shar'ahu fi tahalili wa biddihi wa qada bit tabjili sannan muhakkima shar'ahu fi tahalili sai a cire wannan tanwini muhakkima shar'ahu fi tahalili in ka sa tanwinin baiti zai lalace sannan ya zan yana hukuntar da shari'ar Allah idan za a yi alƙalanci eh zai ce mi Allah ya ce in yana jayayya da wani zai koma ga alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama alƙalinsa shine dokar Allah ba wani tsarin wani ba ba son zuciya ba ba constitution ba في التحليل وجن هل التاوى وضده بكيشي التحليل شيء التحليل ma'ana duk abin da Allah ya halatta ya yarda da halatta duk abin da Allah ya haramta ya yarda da haram to akwai saura wanka da bit tabjil eh kuma ya jayu tare da girmama dokar Allah eh ba wai kasa akwai abin da mutum zai yi eh amma cikin kaskanci da izgili da rashin girmamawa to ba a wa dokar Allah haka ya zan Allah ya ce giya haram ce to yi nisance ta kuma tare da girmama hanin karce to wai gami da Allah zai ce giya haram ce to ni dai na dai bari tun da dai amma dai ni dai ina ganin bai kamata a ce giya haram ba ce to wannan yana rushe masa asulin iman dole a samu alinkiya jayuwa bitabji da girmama ai bitawin ya zan yana girmama dokar Allah haramtawa Allah yi ko ko Allah halattawa ya yi in bai yadda da abin da Allah ya halatta ba ko bai yadda da abin da Allah ya haramta ba to wannan mai da asulin iman to wanda ya cika waɗanda sharuɗa da ya ambata shi adda asulul iman duk musulmi dole ne a same shi da wannan shine aqsal iman eh shine aqsal iman to shine mai shi in ya mutu akan haka shine malamai suka ce to shine Allah zai sa shi wuta amma ba zai dawo ba don akwai abin da ya rage bai wanda za a ambata lakinnahu zalama nafsahu bima janafa urida lazza jahannama to kaji abin da ya hana mai shiga aljanna kai tsaye lakinnahu sai dai shi zalama nafsahu duk da wancan abin da aka ambata ya zalunci rayuwarsa bima jana da abin da ya naka sassaba na laifi Allah ya ce kai shagiya ya yarda da halatu amma sai an ka same shi yana sha kar yayi zina ya yarda zina haramci amma kuma ka same shi yana yi kar kai sata kar kai zalunci kar kai yaudara duk ya yarda haram ne amma kuma ya aikata to wannan in ya mutu akan haka Allah wuce ya da shi in ya ɗauki wani lokaci daga baya sai a fitar da shi a kai shi yawa saboda bai bai karɓi saƙo Allah ɗari bisa ɗari bai karɓa ba ko kuma a cikin wajibban nan akwai wanda ya sakaci ya ƙi kiyaye shi yadda ya kamata bai kiyaye shi gaba ɗaya ba to wannan shi ma daga cikin zaluntar kai mutum ya zalunci kansa to shi ne ce ba'uri da lauza sai aka gangarar da shi cikin wutar lauza mai tsananin ƙuna jahannam ma wadda in baka gade ba ana kiranta jahannam wannan jahannam ko ya badal badalul kulli min kulli ko kuma ya zama wadafu bayani da jahannam da laza nafsu shay shay'un wahid duk abu ɗaya ne to ana kiran sa wadafu bayanin ko kuma badali to wannan shine matakin eh farko shine matakin farko abin da ya hana mai dawoma wuta shine wancan imanin da aka samu da aka ambata a baya shine awsatuha ma yamna'u ad-dukhula nara laza muzammama mahzula to sai mataki na tsakiya na imani eh awsatu naratib iman shine na tsakiya mataki na biyu kenan shine ma yamna udkhula imanin da yake hana shiga nara lazza wutar da ake kira lazza lazza muzammama yana abin zargi saboda yayi abin da ba daidai ba makhzula kuma yana abin kaskantawa abin tozartarwa yad'unahu al-imana wajiban kama yud'a bi mutlaqin mufassalin sama to shi kuma sunansa malamai yad'unahu suna kiran shi da al-imanul wajib al-iman wajib shine wancan da an kai tarihi shi mai shi kai tsaye da ya mutu aka yi hisabi aljabi ba za a sa shi wuta ba wannan kiransa al-imanul wajib kama yudu kuma ana kira ne da suna na biyu da al'imanul mutulaku al'imanul mutulaku ku bambance wancan mutulakul imani mutulakul bil idafa wanga kuma al'imanul mutulak da al'iman da al-mutulak ko ne za ka sami ma'arifa al'imanul wajib ke sannan suna kira ne da al'imanul mufassal al'imanul al-mufassal kun ga aka fi al'imanu al-mujmal wanda aka ambata aka asulul iman shi wanga imani ne daki dai ko ina ya shiga shi yasa aka kira shi al-mufassal wancan kuma an kira an kira shi da al-imanul mujmal saboda ya tsaya wani bangare kawai bai shahi sauran dokoki na ubangiji ba to kun ga shi ma yana da sunaye guda uku kamar yadda wancan yana da sunaye guda uku eh mataki na biyu ke al'imanu alwajib an kira shi al'imanu alwajib saboda duk abin da an ka wajabta ma mai shi ya tsaye da shi shi yasa aka kira shi da imani na wajib an kira shi kuma da al'imanul mutlaq eh ba mutlaqul imani ba mun gama da mutlaqul imani shi kamar bai da mu ba an kira shi da al'imanul mutlaq saboda imani ne da ya shiga ko'ina ko'ina ya shiga an kira shi da al'imanin mufassal saboda ya shiga ɓangaren wajibi ya shiga ɓangaren haramci sama to wannan matakin kan ya ɗaukaka duk wanda ya samu wannan matakin to shi abin yabo ne ba irin na farko ba ne matsalakul imani shi wannan ba a yabon mai shi don shi lazim ne dole kana da shi don kana da asalin imani ba na kokari kai ba don imanin ka bai cika ba amma wanda za a yaba shi ne mai min al'imanin mutlaq shi yasa ya ce sama ai rafa'a ko irsafa wannan matakin ba ya ɗaukaka ko kuma mai shi ya ɗaukaka babban ne da mutanen duniya za su zama da wannan matakin da shi kenan matsala ta ƙare ba wata fitina ba ba za a samu mai shan giya ba ba za a samu mai zalunci ba ko mai ƙarya ko mai yaudara to menene ma'anarsa yace wa yatadammanu li fi'l wajibi wa tarki ma hurrima bit tajanubi to shi wannan al-imanul mutlaq al-imanul wajib wa yatadammanu ya kunshi lifi'ilil wajibi mai shi yana aikata abin da an ka wajabta masa duk abin da Allah ya wajabta mai ya tsaye shi sai dai abin da yake karfinsa ba wai ya bar shi don sa ransa ba na biyu wa tarki ma hurrima bit tajanibi kuma ya bar abin da an ka haramta masa bit tajanibi tare da nisanta abin bayan an ce abu kaza haram ne to ka bar shi kuma kar ma kai kusa gare kamar yadda Allah ya ce wala ta kara zina ba wai kai zina ba a'a kusanta zina ma haram domin kusantar abu to zai bayi zuwa ga aukuwa a cikinsa sarra'i yar'a haula limani ko yushiku an yarta a fihi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka da zaran an ce kaza haram ne to ko kusa gare ka kai saddan lizariya to wannan shine ba wai ya bar haram din kawai ba a'a bit tajanubi bi din nan ma'anar ta ma'a ma'a tajanubi tare da nisantar haram din to shi ko kun ji ta'arifin sa shi yasa aka kira shi da al-ibadul wajib saboda duk wani wajibi mai shi ya tsare shi wa zaka maluhu alladhi qad wajaba wa ahluhu fil fadli saru rutaba mala ce wa za wannan matakin da ake magana al-imanul wajib to kamalu shine cikar imani duk wanda yake da wanga imani to imani ne ya cika ya kammala hmm li fi'lil wajibi me yasa ya kammala malan saboda ya aikata abin da wajibi ko da bai yi musahabi ba to imanin sa dai ya cika shi ne allazi qad wajaba wanda an ka riga aka wajabta masa wa ahluhu kuma ma'abuta wannan matakin saruruta ba sun zama ma'abuta darajoji fil fadli a cikin falala duk wanda a bisa wannan mataki to yana kan eh, matsayi babba shine a cikin falala sahibuhul muqtasidul mubajjalu manziluhul jannatu fiha yanzilu sahibuhu ma'abuci wannan tauhidi al'imanul wajib al'imanul mufassal al'imanul mutlaq to shi ne malin ya ce al-muqtasidu shi ake kira da al-muqtasidu mai kwatantawa eh wannan ya kwatanta shi ne al-iqtisad eh shi ne ka kwatanta abinda aka umarce ka ma'ana ka aikata ba tare da kayan ƙari ko kayan ragi ba shi ne al-iqtisad al-mubajjalu kuma abin girmamawa duk wanda adda wannan tauhidi to abin girmamawa ne don Allah subhanahu wa ta'ala shi ya girmama shi manziluhu to ina ne masaukin sa an je kiyama yace aljannatu aljanna yanzilu fiha kuma zai sauka a ciki ya zauna shi bai da alaka da wuta sai da haka mai son da an mutu ya shiga aljannato eh shiken wa fi zalika to wannan shi in intafa al-iman mutlaqan fala mutlaquhu yunfa fa farriq waqi to ga wata kaida kun sai ambaci mataki biyu da asulul iman da al'imanul wajib da mutulakul iman da al'imanul mutulak su yi magana to zai kama ka wata ƙa'ida duk sanda aka kori al'imanul mutulak to bai lizinta koruwar mutulakul iman duk sanda aka kori al'imanul mufassal baya lizinta koruwa al'imanul mujmal duk sanda aka kore al'imanul wajib baya kore samuwar asulin iman sai mu kiyaye wannan duk sanda aka kore mataki na biyu to baya lizin ta koruwar na farko amma lal'akas banda aka sai haka shi na farko da an kore shi to hannu na biyu da nan abinda zai biyo mai kuma wannan yana da yawa musamman annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawan kawo wannan a hadisi wasu lokuta shi qur'ani galibi ya fi kore asulul iman mafi yawanci in ka ga qur'ani ya kore imani to asulul imani ne yake koriya sai can ba a rasa ba kamar ayar da muka karanta a nan qalatul arabu amanna eh qul lam tu'minu eh qul lam tu'minu to kullum tu'minu dinna al-imanu mufassal aka kone ba asulul imani ba ba wai kwata kwata ba su da imani in ka fahimci ayar haka to kai kuskure kullum tu'minu dinnan walam ma yadkhulul imanu fi qulubikum ada nufin al-imanul wajib al-imanul mufassal kuna da asulul imani kuna da matsalakul iman kuna da al'imanin mujmal amma imanin da bai kawo a zukatan ku ba shi ne al'imanin alwajin almufassal almutulak ana fahimtar wannan to amma wani lokaci ƙur'ani zai zo ya kore asulin iman kamar faɗa Allah ta'ala falawa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum to wannan la yu'minuna dinnan asulin iman aka kore mutulakul iman aka kore gare su kwata-kwata gaba ɗaya su ba musulmai bane har sai sun sanya manzon Allah shine mai alƙalanci akan duk wani abu da ya zama rikici a tsakanin su to siyaki shi zai nuna maka wanne ne aka kore asulul iman aka kore ko ko a al-imanul wajib ko al-imanu al-mufassal haka in ka dawo sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ma galibi shi annabi hadisan da zaka ga suna kore al-imanu mufassal kamar hadisi Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda yazo cikin as-sahihain annabi yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wala yashribu al-khamra hina yashrab hina yashrabuha wa huwa mu'min wala yantahibu nuhbatan ko nahabatan ذات شرف يرفع الناس absarahum ilai wa huwa mu'min to duka wannan manzo Allah yana kore al-imanu mufassal la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ai al-imanu al-wajib shi manzo Allah ya kore ba aslul iman ba so haka mutumin da yayi zina to yana da aslul iman amma bai da al-imanul wajib shi yasa ba za a kafirta wanda ya zina ba sai dai in ya ce zina halarci wannan tun da ya halatta haram to sai a kafurta shi amma in yana jin cewa shi laifi yake yi da zinar da yake yi da satar da yake yi da shan giyar da yake yi da yaudarar da yake yi na kwacin kuɗin mutane shine annahar kuma ya san cewa laifi ne to wannan yana da asulul iman amma ba ya da الإيمان الواجب المفصل المطلق أبداً جوانا تسيء كل هذا وانا حكا تي ودع النبي صلى الله عليه وسلم حديثنا عن المالك رضي الله تعالى عنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه تشيما وانا الإيمان المفصل أتكوني la yu'minu ahadukum ba wai yana nufin kwata kwata ɗayan ku bai da imani ba a'a ana nufin la yu'minu ahadukum al-iman al-wajib al-mufassal al-mutlaq hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ya zo a cikin sunanin nasa'i da ƙarin fil khayr min al-khayr abin da yake so kansa na alkhairi domin ka so wa ɗan uwanka alkhairi wajibi ba rukunin imani ba ne to don mutum ya bar shi ba a cewa ya kafarta ba a cewa kwata-kwata bai da imani to akwai inda kuma annabin ya kore dukkanin imani gaba ɗaya hawayo ya zo a hadisa amin la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasu ajma'in to wannan asulul imani wannan asulul imani aka kori mutlaqul imani aka kori al-imanul mujmal aka kori sun haka baka taba zama ma mai imani dole sai manzon Allah ya fi zama abin soyuwa gare ka sama ga ɗanka sama ga mahaifinka ga mutanen duniya ba ga to in baka san wannan ba a babin tauhidi sai ka samu matsala sai ka san sai ka samu matsala an gane sannan ya zo cikin hadisin abu sa'id al-khudri kamar da ya zo cikin sahih muslim marra aminkum munkaran din nan falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani wa in lam yastati fa bi qalbihi to a wata riwaya manzo Allah yace wa laysa wara'a zalika min al-imani khabbatu fardalin to wannan aslin imanin manzo Allah ke koyi cewa wa zalika abu aful iman to wannan asulul imani kenan yana da amma in aka wuce wannan matakin to har da asulul ibada din baya an gane to ba ko ina ne za a kore imani a ce wai kwata kwata mutum ba mu wani ya daga cikin abin da yasa khawari suka halaka sai suka ɗauki nusus wa'anda zahiri suna kore imani sai suka kore imani gaba ɗaya kamar wannan hadisi abu huraira la yazani zani hina yazani wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wa la yantahibu nuhbatan zata sharafin yarfa'u aminan yarfa'u an-nasu absarahum ilayhi wa huwa mu'min to sai suka ce duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗanda abubuwa ba musulmi ba ne mai ƙwacen dukiya shine nuhu ba ba musulmi ba ne mai zina ba musulmi ba ne ɓarawo ba musulmi ba ne mai shan giya ma ba musulmi ba ne alhali sun manta da manzon Allah ya kore al'imanin wajib dai kore sun yi imani to shine amfanin wannan in baka san wannan ba sai ka zama a takafiri alladhi yukaffiru an-nasa bizam eh wanda shi da an yi zunubi sai ya ce wa ne kafiri to kuma siyaki shi zai nuna maka me aka kori babu wata ƙa'ida da za ka yi amfani da ita siyaqul kalam shine zai nuna maka ga abin da aka kori za ka duba ka ga abin da aka kore rukuni ne na imani in rukuni ne na imani to an kore asulin imani in kuma wani wajibi ne aka koyi wanda ko babu shi asalin mutum na iya zama musulmi mubini eh to kaga ni suka ce a wannan an kore al-imanul wajibi an kore al-iman al-mutlaq ana fahimtar wannan ko to shine abin da yake faɗa a nan saboda ya ishara akan khawarij shi yasa yayi sauri yayi maka istidraki da wannan baiti cewa inin tafal imanu mutlaqan fala mutlaquhu yunfa fa farriq wa aqila duk sanda imani mutlaqi ya koru shine al-imanul mutlaq al-imanul wajib to fala mutlaquhu yunfa ba a kore mutlaqul iman in an kore al-imanul mutlaq to ba za a kore mutlaqul iman ba wa huwa aslul iman shi ba a kore shi fa farriq kuma ka rarrabe ka rarrabe waƙila ka fahimci ka hankalci abin da ake gaya maka idan baka tsaya ka hankalta ba to kai a ciki don in ka ce har mutum kalmar kafirci bai cancanta da ita ba gare ka za ta dawo to me aka yi haka manzo Allah ya ce duk wanda ya jefe dan uwansa da kalmar kafirci shi bai cancanta da ita ba to gare shi za ta dawo eh ganin shi za ta dawo shi da ya furta ita kalmar kafirci ya an furta ta za ta faduwa ƙasa banza ko dai ta farma wanda an ka jefa to Allah ya kiyaye ina fatar an fahimci wannan to saboda haka yan misalan da muka kawo na ayoyi da hadisai to da su za ka tattara sauran nusus sai kai ne sai ka fitar ko? Summa ta'alahu al-muraqqi fi daraj daraji jannatil ula bila haraj to banda wayannan matakai guda biyu sai mataki na uku sa'annan mataki a'lahu wanda yafi kowane zama koli wanda kan sai manya wane mutum almuraki shi wannan matakin yana hauhawar da mai shi fiddaraj a matakala shi ne daraji jannatil ula matakala ta aljanna maɗaukakiya ko mafi ɗaukaka bela harash kuma ba tare da wani ƙunci ba to wanga mataki babban ne sau da haka shi ba wai aljanna kawai za a saka ba a can kolin kolin aljanna za a saka babba haƙi bil mustahabbi sammihi aw kamil bi mustahabbil khairi min nawafil to shi wannan malamai suka ce sunansa al-imanul mustahab al-iman al-mustahab ko kuma al-imanul kamil imani na musahabi ko kuma imani cikakken imani shi bai bar komai ba duk abin da imani yana da shi shi ne matakin annabawa da siddiƙai da makamantansu shi ne sammi ka ambace shi da suna bil mustahabbi ai bil imanin mustahab me yasa aka kira shi da imanin mustahab saboda ya tsayar da wajibi har ya ƙara da misali shi kuma wancan da aka kira shi da al'ibarul wajibi shi iya wajibi ya tsaya bai kai ga bai kai ga musahabi ba au kami ko ka kira shi da alkami me yasa bai mustahabbil khairi min nawafil saboda ya hada ya samu cikawa da al'amurra na musahabai na nafilfili tun da dama ibada akwai alwajibatu akwai annawafil akwai almuharramatu akwai almakaruhatu to kowane ya samu abinda an wajibi ya tsere shi abinda an musahabi na nafila ya tsere shi abinda an haram ya nisance shi abinda an makaruhi ya nisance shi to wannan mataki shine al-imanul mustahab al-iman kamil to duka matakan nan guda biyu in an karasa na farko duk wayannan biyun ba su da amfani ba za su tsaye ba da al'imanul wajib da al'imanul kamil ba su samuwa sai akwai asulul iman sai akwai mutlaqul iman يحقق الإيمان بالزياد من فعل طاعة الإله الهادي to shi wannan matakin na ƙole gaba ɗaya yuhaqqiqul imana yana tabbatar da wancan imanin da anka ambata matakan nan guda biyu duka yana tabbatar da aslul iman yana tabbatar da al-imanul mufassal ko al-wajib bizdiyadi ai ma'az da ya dubi din nan ma'anar ma'ashi tare da ƙari min fi'li ta'atul ilahi kuma ya ƙara da biyayya ga Allah madaukakin sarki abin bauta alhadi mai shiryarwa mujtaniban mujtaniba ma la yuhibbuhu faza kamaluhu almahbubu qul ya habbaza kuma banda haka mujtaniban ya nisanta gama la yuhibbu duk abin da Allah bai so duk abin da Allah bai so ya kaurace masa sawa'un haram ne ko makaruhi ka san wani zai ce ai tunda makaruhi an ga ce ba haram ya ba shike bara a dan taba to baka da imanul kamil eh in ka ga wannan to babu al imanul kamil amma mai imani cikakke to hadda makaruhi bai aikata tun da shi an ce mai ba lada ba zunubi to ai eh fa za ka malu to wannan da ya ƙara da shi shi ya cika mai wancan imanin almahabubu abinsu da kowa in sun samu ne ya zaina da wannan mataki ƙul ya kai aboki ka faɗa ya habbaza kai madalla da wannan bawan Allah madalla da wanda ya kai ga wannan mataki mana abin a taya shi murna ne ko ya kamata a taya shi murna sahibuhu sabiqu bil khairati yasbiqu raqiyan ila al jannati to shi sahibuhu mai wancan matakin na al imanul kamil shine ake kira in kaga dama ka kira shi da as-sabiqu bil khairat shi riganga yake waje aikata alkhairi da an ce ka za alheri ne to bai barin kowa ya riga shi in masallaci na sai ya riga kowa in sadaka ne sai ya riga kowa in zuwa karatu ne sai ya riga kowa shi ko ina gaba yake to al'imanu alkamin ke yasbiku yana rigan kowa raƙiyan kuma ranar tashi alkiyama zai zama mai hawa ilal jannati zuwa aljannatai annabi ya ce aljanna mataki ɗari shi to shi duk sai ya haye su duka hmm ta Allah ya bamu kad nawahat ayatu lambiyai bi zikrihim fi mawdi'is sanai to wannan magana wani na iya cewa to ina dalili a to mu ba mu ji dalili ina dalilin al-iman asul al-iman ina dalilin al-iman al-mufassal ina dalilin al-iman al-mustahab al-kamil sai ce ai ba abin rikici bane eh qad nawahat eh haqiqa ayatu lam biyai wata aya wadda take bayani akan darajojin annabawa ba suratul anbiya yake magana ba an gane a wata aya ce da ta zo tana bayani akan martaba annabawa to ita ta zo ta yi ishara shine nawahat ita ta yi ishara ga wa'annan kashe-kashen da aka ambata shine aya daga cikin suratul fatir ثم أورثنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير don kaka je suratul anbiya kai ta wahala to ba can kai ba eh sai ga gana jaye ce lambiya a dalilin da yasa saboda ayat tana magana ne akan annabawa Allah ya ce summa sa'an nan aurasanal kitaba ko muka gadar da littafi alkitaba ana ana nufin littattafai al innin jinsiyya ce attaura ta shiga injila ta shiga zabura ta shiga alqur'ani ma ya shiga Allah ya ce gawa allazina waɗannan da istafaina muka zabe su so ai Allah ya zaba al-anbiya to shi ne dalilin da yasa yace ayatul anbiya kaji dalili eh eh eh in ka fada suratul anbiya to ba ganin koyi karka ce to ai malam yayi ƙarya eh ai ba suratul anbiya yace ba ayatul anbiya ka fahimta inda yace suratul anbiya to wannan guda ce babu wata sura da ta yi magana annaba in ba suratul anbiya guda ce a qur'ani to amma sai ce ayatu lambiya to ayoyi nawa sun kai magana kan annaba suna da yawa hatta ma a wasu surori ba cikin suratul lambiya kawai ba to shine Allah ta'ala ya ce muka muka gadar da littafi ma'ana muka ba su littattafai wayanda muka zaba kowanne cikin al'ummarsa sai mun zaɓi wani daga cikinsu sai mu bashi littafi je ka karantar da su je ka koya musu tauhidi je ka koya musu imani Allah ya ce min ibadin wannan idafa li tashrif daga cikin bayan mu mu inji Allah amma fa minhum cikin wayanda su annabawan abdamir ba yana koma zuwa ga Allah zai nasafaina ba an gane yawa daga cikin al'umma su annabawan wayanda aka tura masa ko zalimin li nafsi akwai wanda ya zalunci kansa shi ne mai asulin imani azzalumi ne ai malam ma ya faɗa ko faminun sabiƙin birka makutasiri na biyu kuma akwai makutasiri shi ne mai al'imanul wajib al-mufassal ba kamil ba kai ko ba gane karatun ba duk wannan tafsili kai baka fassale ba sannan ya ce wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillah eh to wannan shine ne al imanu al mustahab al imanu yawwa cikakke imani to kaji dalilin kakkasa imani eh to su mu'tazila da al khawarij su sai da wannan su sun ce al'imanu la yazidu wa la yanqus da sauran yan bid'a irin su murji'a da makamantansu to Allah ya sawaba amma su ahli sunna wal jama'a imani yana karuwa yana raguwa bi zikrihim tare da ambatonsu fi mawdi'is sada'i a bagire wanda yake aka na yabo abin yabo shine kamar yadda aya ta yi bayani fal awwal to shi wancan na farko zalimun li nafsihi shine al muslim muslimin da qad tahalla yayi ado bi mutlaq al iman shine ya tsaya mutlaq al iman bil idafa yadda kaga an kawo shi ba al iman bi mutlaq ba bi mutlaqil iman shi yayi ado ya sifantu da mutlaqin imani tauyayyen imani yace wasfan yu'la duk da dai sifa ce wadda ana ɗaukaka shi saboda ita la ba asabi tun da bai da wama wuta to ba laifi ne tunda an samu abin da ake bukata wasani shi kuma na biyu muqtasidun mu'minun bi imanin wusif mu'mini ne an sifanta shi da bi mutlaqin bi ma'ana al-imanul mutlaq eh shine muqtasid an gane wasalisun na uku ul muttasif kace shine wanda ya siffanta bi annahu al-muhsin eh shi mai kyautatawa ne eh shi hadda ziyada ya kara dan da wajibi sannan ya kara da da nafila haisu kamala a inda ya zan ya kammala bil mustahabbati ko ya zamo kammalal ya zan ya kammala bil mustahabbati da ababen da suke mustahabbai fa ni'ma rajula to wannan kan ma da lare shi ka abin zinjinawa ne yayi wajibi yayi mustahabbi ya nisanci haram ya nisanci makaruhi wanda ai sai a taya shi murna to shi zara tashin kiyama zai ta hawan matakalai na aljanna bai da matsala ƙofofin ma ba shi za a ce zaɓi wadda yake su ya shiga nan za mu rakata insha Allah wani sati za mu tashi alfasul rabi fi bayani hukumul istisna fil iman mutum ya ce shi mumini ne amma kuma ya yi istisnai ana mu'minun insha Allah ne halaccin wannan ni ho mumini nake amma Allah ya so ya halatta ko bai halatta ba to shi ne malam zai da bayani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh